wani wai أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله بارئ البريات وعالم الخفيات المطلع على الضمائر والنيات أحمده سبحانه وأشكره وسع كل شيء رحمة وعلما وقهر كل مخلوق عزة وحكما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة مخلصة أرجو بها الفوز بالجنات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه المؤيد بالمعجزات والبراهين الواضحات صلى الله عليه وبارك عليه وعلى آله السادات وأصحابه ذوي الفضل والمكرمات والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماوات وسلم كثير التسليمات أما بعد أيها المسلمون ثمة صفة عظيمة جامعة لمكارم الأخلاق صفة طالما تحدث الناس عنها ولكنها سلوك غائب والخلق المفقود لدى كثير من الناس غير قليل خلق يقول فيه رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزأ من شيء إلا شانه ألا إنه هو الرفق رحمكم الله فالرفق تحكم في هوى النفس ورغباتها وكف لها عن العنف والتعجل وكظم عظيم لما قد يلقاه من تطاول في قول أو فعل أو تعامل ثبت عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على الأنف وإن الله تعالى إذا أحب عبدا أعطاه الرفق وما كان أهل بيت يحرم من الرفق إلا حرموا الخير كله رواه الطبراني في الكبير وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه رواه مسلم وأنها رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عائشة ارفقي فإن الله عز وجل إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق أيها الإخوة الأعزاء الرفق منهج رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم منحه ذلك ربه وامتن به عليه فقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وقال تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو المثل الأعلى والأسوة الأولى في أفعاله وأقواله ومعاملاته يقول أنس رضي الله عنه خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشر سنين ما قال لي أفا قط ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهلا فعلت كذا متفق عليه وأنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه برد غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد أثرت بها حاشية البرد من شدة جذبته ثم قال يا محمد مرني من مال الله الذي عندك فالتفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وضحك وأمر له بعطاء رواه البخاري وثبت في سنن النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعوه وأهرقوا على بوله دلوا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين وخفف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة من أجل بكاء الصبي خشية أن تفتن أمه متفق عليه أيها المسلمون وإن من أعظم الرفق الرفق بالمرضى في المستشفيات والبيوت فإذا أعطاك الله تبارك وتعالى نعمة الصحة فأوصيك أن تزور المرضى وتزور المستشفيات ولو, ولو يوما واحدا وأنت تتمتع بالصحة وراحة البدن فالله الله في إخوانكم على الأسرة في المستشفيات ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة وفي رواية لأبي داود والله في عون الأبد ما كان العبد في عون أخيه أيها الإخوة الأعزاء إن إخواننا في المستشفيات يعانون من مشكلات عديدة والمسؤول الأول أمام الله عز وجل وأمام الشعب الكبار من السياسيين والحكام في الولايات وكل من له كلمة مسموعة أو دور تكعس عن القيام به فالمطلوب أيها الإخوة أن يقوم كل فرد بما يجب عليه تجاه بني قومه كل في مجاله وكل على قدر طاقته ووسعه اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين الذي تلقى القرآن من لدن حكيم عليم سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد يا أموا مسلمين akwai wata siffa wani ɗabi'u daga cikin halaye na gari da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ɗabi'antar da mu wasu halaye ne da ɗabi'u waɗanda a yau idan muka bincika cikin al'umma ba mu samun wannan ɗabi'u wannan hali da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da mu a yau da yawa daga cikin mutane ba su da wannan hali da yawa daga cikin mutane wannan hali a yau ya zame masa tarihi ne babu shi balma idan ka yawata cikin al'umma ba a cewa babu amma al'umma samun wannan hali ya yi karamci a tsakankaninmu wani hali ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce duk abin da aka samu wannan abin cikin shi sai ya ƙara mai ado da kwalliya duk mutumin da aka samu yana da wannan halin wannan halin yakan ƙara mai ado da kwalliya kuma duk mutumin da aka same shi baya da wannan halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutumin yakan ƙara muni da rashin alheri ba wani hali bane ba illa bancin tausayi tausayi abu ne wanda a yau cikin mu yayi karanci tausayi a yau yayi karanci a tsakankanin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a yau zaka samu cewa ba mu tausaya mu junanmu ba mu agaza mu junanmu ba mu tallafa mu junanmu ba mu jin kan junanmu za ka samu kowa a yau ya mai da kanya shi kadai ramin kura daga ke sai ƴaƴanki babu tausayi na dangi babu tausayi na makwabta babu tausayi na abokanan aiki babu tausayi na mutanen da suke gajiyayyu wannan kalma ta tausayi kusan yanzu sai dai mu ji ta ta kwankwasa kofa ainihin kunnuwanmu ta huce ba tare mu mun ganshi a aikace ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana badawa akan duk mutumin da ke tausayi Allah yana bada falalayya da rahamayya akan tausayi irin yadda bai zai ba bai badawa akan cikin rashin tausayi ma'ana duk mutumin da ke tausayawa Allah subhanahu wata'ala yakan taimaka mai duk mutumin da baya tausayawa Allah subhanahu wata'ala bai tausaya mai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idan Allah ya so bawa da alheri sai Allah ya sa mai tausayi a cikin zuciyarsa in dai alama Allah na sa alkhairi da bawa ba dukiya Allah ke baka ba ba ilimi Allah ke baka ba a sai Allah ya baka dukiya ya hada ma da tausayi sai Allah ya baka ilimi ya hada ma da tausayi duk mutumin da Allah ke sa alkhairi da shi Allah subhanahu wata'ala yakan bashi ainihin tausayi ne manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa duk mutumin da Allah subhanahu wata'ala ya haramta mai tausayi to wannan mutumin Allah ya haramta mai alkhairai baki daya haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allah yana da tausayi kuma Allah yana son a tausaya Allah mai tausayi ne kuma Allah subhanahu wata'ala yana son ku tausaya kuma Allah subhanahu wata'ala yana sa cikin tausayi abinda bai sa cikin kowane abu na duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Aisha ya ce Aisha ki yi kokari ki zamanto cikin masu tausayi domin idan Allah subhanahu wata'ala ya so alkhairi ga mutanen gida idan Allah ya so alkhairi ga wata kabila idan Allah ya so alkhairi ga wani gari sai Allah ya tusa ma mutanen wannan garin tausayi idan Allah ya so sharri ga mutane Allah ba ya nihin alkhairi da mutanen nan Allah sai ya zare tausayi a cikin wannan al'umma kenan tausayi abu ne wanda yake yana da muhimmanci tausayi ɗabi'u ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ayoyi na alkur'ani sun yi a kilga waɗanda Allah yake yaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kai har Allah ya ma annabi gori ta yadda Allah ya ɗabi'antar da manzan Allah da tausayi Allah ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa bima rahmatin min Allah lintadaw saboda wata rahama daga Allah da tausayi daga Allah kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka zama mai tausayi ga sahabbanka ka zamanto mai sausata masu ka zamanto mai ainihin rahama gare su mai jin kansu wanda ba ya sa abin da zai musguna masu wanda bai sa abin da zai wahalar da su Allah ya ce manzon Allah to ka sassabtar da fukafukanka ka sassabtar da mu'amalarka ga duk mutumin da ya yi imani da kai daga cikin mutane waɗanda suke mummunai tausayi idan muka kalli rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamu ga annabi na tausayi Anas ibn Malik yake cewa shekara goma ina ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hidima annabi bai taba zagi na ba annabi bai taba buguna ba annabi bai taba gaya mani miyagun maganganu ba kai ko da kalma ta ƙarshe ta munanawa yace wallahi ban taba jin ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yace wata rana ina tahiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi ya sanyo wata riga wadda ta ta shake wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai wani balaraban kawai ya zo ya ci kwalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya girgiza Anas bin Malik ya ce wannan riga har sai da ta yi tasiri ga wuyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin tsananin yadda ya shaƙe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai ce mai komi ba manzo Allah bai ce abu gai ba manzo Allah bai ce a mai komi ba kawai manzo Allah ya juya yana kallon iko Allah sai wannan balaraban kawai ya ce manzo Allah wagga duke in ba taka bace in ba ta mahaifinka bace a bani rabona sai manzo Allah ya juya kalle shi ya fashe da dariya annabi ya ce ku dauka ku bashi ya tafiya ta to wannan halaye su ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana zaune a masallaci kai wani balaraban kai sai ya zo ya kwaba wandan ya kawai cikin masallacin manzo Allah ya zara da hitsari sahabbai suka tashi za su bugunya manzo Allah ya ce da uhu ku kyale shi sai da ya gama hitsarin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ɗebo ruwa ku zuba ku da kuka so ku bugai ba shi da ya hitsarin ba ku za ku zuba ma hitsarin ruwa bayan an gama wannan bawa Allah ya yi tsaye yana kallon mamaki sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na masahabbai fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ma bu'istum muyassirin wa lam tub'asu mu'assirin Allah ya aiko ku ku zamanto masu tausaya ba masu tsanantawa ba annabi yana mai wada sahabbai fada wannan balaraban kauyen manzon Allah bai ce mai ko uffin ba sannan manzo Allah ya juyo mai wa'azi ya ce wannan masallaci ɗakin Allah ne idan aka ci gaba da hitsari ina za mu bauta ma Allah annabi ya nuna mai tausayi annabi ya nuna mai rahama da jin kai sai ya ce ya Allah ka ji kaina ka shigar da ni aljanna da ni da annabi Muhammad bayan mu kaka sa kowa cikin aljanna me yasa ya roƙa manzon Allah aljanna saboda annabi ya nuna mai tausayi me yasa ya ce waɗanga sahabban ka asa su aljanna saboda sun nuna mai tsanani to tausayi ɗabi'u ne na ainihin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda tausayi da jin kai da yake da shi daidai da sallah idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yi sai ya ji cikin sahun mata yaro na kuka sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya datsa sallah yayi gajeren sallah dan tausaya ma mahaifiyar halin da take ciki na ɗanta na kuka kenan ya uwa tausayi sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dabi'u ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dabi'u ne da Allah yake bukata mu yi su idan muka kalli rayuwar mu akwai wuraren da ya kamata mu tausaya akwai inda ya kamata tausayin mu ya yawa akwai inda ya kamata mu ba da tausayin mu da kulawar mu da rahamar mu da jin kanmu babu inda ya kamata a yau mu lura mu ba da tausayi irin gidan asibitoci babu inda ya kamata mu lura mu tausaya ma marasa lafiya mu agaza masu irin gidajen asibitoci a yau kakka je ko ina ɗauki wannan asibiti kawai da ke makwabtaka da mu idan ka je ka diba za ka ga matsalolin ta san mata oba idan ka je ka diba za ka ga tana ɗauke da matsaloli marasa lahiya nawa ke da kwai sun hito daga ƙauyukan maraɗi waɗanda suna nan ba su da halin ko ordonansu ɗin da za su biya marasa lahiya nawa ke da kwai wanda baya da garantin abincin da zai ci marasa lahiya nawa ke da kwai wanda yana buƙatar ya ci abinci mai ɗan daɗi daɗi baya da wannan garantin marasa lalaya nawa ke da kwai game da dukiya game da abin da mun rasa ya zami da su idan ba mu tausaya masa ba zai tausaya musu wani arne za mu bari ya taso daga america ko turai shi za zuwa tausaya ma yan uwan musulmi mu abin da muke da dan wa za mu tausaya mawa mu abin da muke dan mizami da su dukiyar nan ba da ita za mu lahira ba kuɗin nan da muke nema ba da su za mu lahira ba duk ƙarecin mu domin kiya ko mun ki wallahi tallahi idan ka mutu wannan kyallan na 120 shi za a lullube ka a tai a yadda aka bari ba za a ce abu wanga likafani na masu kuɗi ne wanga na talakawa ne wanga na masu galibu ne wanga na marasa galibu a'a dukkanin mu raman guda addu'a guda sallar guda samfarin guda ɗaukar guda ba shan da aka ɗauka aka ɗauki talaka ita za a ɗaukar mai kuɗi to me muke tara mu kuɗi mu yi a duniya kenan ya ƴan uwa dole mu tausaya idan Allah subhanahu wata'ala yi ka kana cikin koshin lahiya sai ka tausaya ma ƴan uwanka a asibitoci ka tausaya ma ƴan uwanka a gidan ainihin gidaje akwai wani dan bai je asibiti ba ko kuma rishin lahiya ta ta kai ya je asibiti amma baya da hali wanda yake ganin idan ya je asibiti magana ce ta kuɗi baya da kuɗi baya da kuɗin ordonance baya da kaza baya da kaza in yana buƙatar ya je asibiti mai zaman kanta baya da jika biyar din da za a bada kilinika a mai consultation baya da wannan jika biyar din wa zai taimaka mai wa zai agaza mu za mu agaza mu kuma mun kyale mun ki agazawa kenan ya ƴan uwa dole mu tausaya ma ƴan uwan ba za ka sani ƴan uwanmu da ke asibitoci ba suna cikin matsala suna cikin ainihin lalura suna cikin halin wayoni iyasu sai ka je ka yi hira da ma'aikatan wannan asibitin za ka ga ƴan uwan musulmi suna cikin matsala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya yayi ma dan uwan ya wani kunci a nan gidan duniya shi kuma Allah zai yayi mai kunci da damuwa na duniya da lahira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa duk mutumin da ya yayi ma wani mutum da ke cikin tsanani sai ka yayi mai wannan tsananin ka kawo ya cikin sauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai ma Allah zai kawo ma sauki a duniya Allah zai kawo ma sauki a lahira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya taimaka ma dan uwan ya musulmi Allah subhanahu wataala sai ya taimaka mashi ina ƴan kasuwar mu da ke neman a sauke masa alqur'ani kasuwa ta yi daɗi ina ƴan kasuwar mu da ke zuwa umara su roki Allah subhanahu wataala kasuwa ta yi daɗi ba ka bukata a sauke ma qur'ani ka je ka taimaka ma wanda ke cikin kunci ka je ka taimaka ma wanda ke cikin halin wayoni iyasu wallahi tallahi Allah zai sa albarka a dukiyarka Allah subhanahu wataala zai sa albarka a kasuwancinka Allah subhanahu wataala zai sa albarka a zuri'arka amma idan ya zamanto babu wannan babu yanda za a yi Allah subhanahu wataala ya taimaka mana ya ƴan uwa musulmi idan muka kalli asibitocin mu suna fama da matsaloli idan muka kalli marasa lafiyar mu suna fama da matsaloli farkon wanda Allah zai fara tambaya su ne shugabannin da Allah ya ba gudanar da mulkin kasar mu wanda Allah ya ba gudanar da gudanar da wainiyan domin lokacin da ka zo muka je ma ƙura'a dama dan ka kare mamu jinin mu ka kare mamu kiwon lafiyar mu ka kare mamu addinin mu ka kare mamu mutuncin mu idan ka kare mamu waɗannan abubuwan baka yi komi ba dama dan shi muka ɗauke ka shi mulki ba wani abu bane na likis na kyalkyali duk wanda Allah ya ba mulki wallahi ibtila'i ne jaraba ce fitina ce mulki ba ana yin dan jiniya ba mulki ba ana yin dan shiga bakan mota ba mulki ba ana yin ba dan sa kaya masu kyau wallahi ana mulki ne dan a ma Allah da'a a shiga aljanna duk mutumin da yake Allah ya ba shugabanci wallahi tallahi yayi wasa talakan ya suka shiga wani halin wayoyin iyasu wallahi zai zama abin tambaya a gaban Allah gobe kiyama Fatima mata Umar bin Abdul Aziz tace na ga kullun da daddare bayan sallar isha'i idan Umar ibn Abdul Aziz aka gama sallar isha'i sai ya azo ya aza hannuwan ya ga kumatinya yana yi ta kuka yana yi ta kuka sai ta ce wai me ya same ka tace tunda Umar bin Abdul Aziz ya karbi shugabanci har ya mutu bamu ji dadin duniya ba shi ke mulki al'umma musulmin duniya baki daya amma tun da ya karɓi mulki har ya sabka tace bamu ji daɗin duniya ba tace wata rana na zo na iske ya aza kuma tun yana kuka sai tace me ya same ka yace inni taqallamtu amra ummata muhammadin sallallahu alaihi wa sallam na karɓi mulki al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fatafakkartu fil faqir al ja'il sai na tuna akwai wata laka wanda ya kwana da yunwa akwai wani wanda aka zalunta akwai wani mara lahiya wanda baya da magani akwai wani wanda ya shiga wayo ne har iya su yace na riga na san na ha'ince su kuma na san lauyan da zai kare su gobe kiyama a gaban Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace shine na tausaya ma kaina ina ni ina shari'a da manzon Allah a gaban Allah ina ni ina shari'a da manzon Allah a gaban Allah a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyina wa imamul mursalin za ni je kotun Allah in yi shari'a da manzon Allah ni awa Umar bin Abdul Aziz sai shi yasa nake kuka yau in siyasa mana tana wannan ba wanda muke gani sai ƙura'an mu ta zo ka zai karime mu ƙura'a bayan mun jefa ma ƙura'a asibitocin mu suna fama da matsaloli mutanen mu suna fama da matsaloli babu wanda zai zuwa ya daga to wannan farkon wanda Allah zai fara tambaya sai mutanen da suke Allah subhanahu wataala ya ba su gudanarwa a unguwa wanda yake yana da hali ko wanda yake Allah subhanahu wataala ya samu unguwa ne ko mai gari ko sarki dukkan waɗannan wallahi tallahi za zama ababan tambaya gobe kiyama a gaban Allah ranar da babu wanda ya sai kare su a gaban Allah sai Allah in sun zo za su karewa a gaban Allah din ba yanda za a yi la tanfuzuna illa bi sultan ba za su tsira ga Allah sai sun zo da abin da zai kare su ba to wannan shine abin da ya kamata kowanne mu yi ya ƴan uwa mu ka muna wurin muna mu taimaka mu asibitocin mu gwamnati wata abu ce wadda take abubuwa ne wani abu ne wanda yake mai abubuwa da yawa koya muka so gwamnati ba za ta iya shahi mu hawayen mu ba domin gwamnati baharu ne la sahila lau wani teku ne wanda baya da iyaka tana da abubuwa mutanen maraɗi na so na yamai na so na agadas na so na gari kaza na so idan gwamnati ta mana kokari ta gina mana asibiti mu mu tsinto wani tsari wace gidauniya zami mu taimaka ma asibitin mu wace gidauniya zami mu taimaka ma marasa lahiyar mu ita gwamnati ta kawo mana ma'aikata ta kawo mana kayan aiki ta kawo mana kaza yan matsalolin da za a rasawa ina kuke da lokacin da za ku yin deman da ku aika mai bayan shekara ɗaya refonsu ta zo marasa lahiyar da ke cikin wani hali kenan mu ya kamata kowannen ya taimaka ma gudunmawa ta ya hiddo wani abu na dukiya ta in kana da halin ba da kuɗi ka je ka tambaya asibiti dami dami ke da kwai matsala ka ga wace irin matsala za ka iya ɗaukewa in ba ka iya kai kaɗai ku biyu ku uku ko masallacin unguwarku ko ainihin gida ko fami ko 'yan kasuwa a samu wasu gungun masu sana'a kaza ku je ku ga asibiti miye za ku yi na ku taimaka wannan abu shine abin da ake bukata a gare mu ya ƴan uwa asibiti tana bukatar mu taimaka a wancan satin wannan asibitin da take kallon mu na wurin mahaifiya da ɗanta mer'e amfan sun gayyace mu zuwa wani taro da karkashin wannan kwamiti na masallaci mun je sun karanta man matsalolin wannan asibiti daga cikin matsalolin da ke akwai matsalolin ruwa akwai matsalolin kaza mun samu matsaloli Allah da nashi iko muna hitowa daga wannan taro muka yi ta nazari ya za a yi magacewa daga cikin matsalolin nan mun magance wata matsala muna da abokai waɗanda muke aiki addini da su waɗanda su Allah ya sai yan kasuwa ne idan aka zo a ja aya a ja hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai in sha in aka zo a jawo kuɗi sai su jawo kuɗi na samu su na masa bagana ga halin da likita take ciki ranar lahadi muka je tare da su muka zo muka samu wani daga cikin likitocin da ke wannan likita muka gaya mai ya gaya man matsalolin su wallahi a ranar litinin suka bugo mana ga sunan bakin likita za su yi matsalar ruwa a magance ta abin da za su kashewa na cikin aljihunsu kuɗi jikka ɗari bakwai da saba'in da tamanin da biyar haka suka hidda kuɗin sun biya yanzu haka kayan na an kawo za a ba da ruwan sha a wannan wuri ya zama to ko ina ruwa na kai a wannan asibiti kuma suka ɗauki alkawari insha Allahu ta'ala za su yi kokari za su ƙara gina ban wannan ban da ke da kwai inda yake buƙatar gyara a gyara sun ɗauki wannan alkawarin daga cikin su akwai wanda ana faɗa mai hido jikka ɗari biyu bada mutum biyu suka bada jikka ɗari biyu mutum guda ya bada jikka saba'in guda ya ce aje a yi debi ko nawa ne a samu abin da aka samu shi abin da ya saura shi zai cikewa to ya ƴan uwa waɗanda sun yi ƙoƙarin su ba sai mun faɗi sunayensa ba Allah ya san su kuma sannan waɗancan sun yi idan mu ma muka zo wani aka samu wani gungu ya zo ya haka wani gungu ya zo ya ɗauki wanga nauyin ba mun kawar da matsala ba to ya ƴan uwa wannan shine wajibin da muke ciki wannan shine abin da ya zama wajibi gare mu dole ya zama to mun tausaya ma ƴan uwanmu dole ya zama to mun tausaya ma junanmu mun tallafa ma junanmu mun agaza ma junanmu dan mu ma muna sa Allah subhanahu wataala ya agaza mu muna roƙo Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatun mu na alkhairi marasa lafiya mu waɗanda ke gida ko asibitoci Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah subhanahu wataala ya ƙara mana iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da malaman malamanmu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah subhanahu wataala ya gafarta musu mu da muka yi saura kuma Allah subhanahu wataala ya kyautata karshen waɗannan bayan Allah da suka yi yunkuri da dukiyarsu da tunaninsu da duk abin da suke da ganin cewa an magance wannan matsala ya Allah muna roƙonka don sunayenka mafiya cika da bacewa da siffofinka mafiya kamala ya Allah muna roƙonka ka sa masa albarka a cikin dukiyarsu ya Allah muna roƙonka ka sa masa albarka a cikin dukiyarsu ya Allah muna roƙonka abin da suka bayar na aikin Allah ka sa masa albarka a ciki abin da suka bari a gida ya Allah ka sa masa albarka ya Allah ka sa masa albarka a cikin zira'arsu ya Allah subhanahu wataala ka sa masa albarka albarka a cikin ziraat da duk al'ummar musulmai masu taimakawa ya Allah muna roƙonka ka taimaka musu ya Allah muna roƙonka ka agaza musu waɗanda ba su da niyyar taimakawa Allah subhanahu wata'ala ya ba su ya Allah muna roƙonka ka sa musu tausayin talakawa ya Allah ka sa su ainihin su taimaka Allahumma izzal islamu wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikin wa dammir adaka da ad-din wa ansur ibaraka al muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba ridaka ya rabbal alamin la ilaha إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم نفس كرب المكروبين وقد الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين dukkanin mu muna da bukatuna alkhairi Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi akwai wani dan uwa mala atiku wani dattijo tunda aka bude masallacin nan duk ayyukan addini da muke da shi muke yi ya jima baya lafiya yana nan kwace yana nan bayan masallacin nan muna roƙo Allah ya bashi lafiya muna roƙo Allah subhanahu wataala ya bashi lafiya muna roƙo Allah subhanahu wataala Allah ya sa kafara ce akwai dan uwa kuma wanda yana daga cikin kwamitin masallaci shine malam Habibu a wancan rana a tayo muna nan zaune bayan magarba muna karatu da shi aka bugo mai cewa mahaifin ya yaro muna roƙo Allah subhanahu wataala ya gafarta mai Allah subhanahu wataala ya ji kanshi zuri'ar da ya bari a baya kuma Allah subhanahu wataala ya sa mata albarka kuma akwai yan uwa da yawa ko kamar in shigo masallacin nan da yawa sun kira suna bara addu'a ya Allah ka san bukatun mu duka na alkhairi duk wanda ya umarce mu mai addu'a Allah ka biya mai bukatun shi dukkanin mu na masu bukatu na alkhairi Allah ya biya mana Allahumma salli ala Muhammad wa وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وقوموا الى صلاتكم يرحم